أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 27 ga watan safar wata na biyu a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1448 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a cikin wannan makaranta mai albarka madarasatun nurul qur'an domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma muna bisa kan suratu sa'ad sura ta talatin da takwas a jerin surar alkur'ani mai girma mai ayoyi tamanin da takwas karatunmu da ya gabata mun tsaya ne bisa kan aya ta biyu a yau da izinin allah ta'ala za mu tashi bisa kan aya ta uku faɗin allah ta'ala kam ahalakna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص na'am وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساهر كذاب Allah ta'ala ya ce kam ahlakna min qablihim min qarni nawa ne muka hallakar gabanin su na daga karnoni dau sai suka yi wato ihu na neman agaji wala tahina manas ba lokacin da ya kamata su nemi malaba ba wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum kuma suka yi mamaki don mai gargadi ya zo musu daga cikinsu wa qalal kafiruna kuma kafirai suka ce haza sahirun kazzab wannan mai sihiri ne makaryaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kam ahalakna min qablihim nawa ne muka halakar gabanin su min karni na alƙarnoni ma'ana Allah yana magana da mutanen makka ya ce al'ummomi masu tarin yawa dubbai guda nawa ne muka halakar gabanin su kafiran makka cikin waɗanda suka shuɗe suka wuce Allah ta'ala ya ce lokacin da muka hallakar da su sun ɗora ɗaga murya suna neman agaji suna wato kururuwa ta neman agaji amma sai dai lokacin da ba lokacin da ya kamata su nemi wannan agaji ba kenan Allah yana tabbatar da yana tabbatar wa kafiran maka cewa su yi hattara abinda Allah ta'ala ya aikata da al'ummomin da suka gabace su masu tarin yawa na hallakar da su sanadiyar hallakar da su shine saboda sun ƙaryatar da manzannin Allah sun kafurce ma Allah to don haka kenan kuma kafuran makka ku yi hattara kar ku aikata kwatankwacin abin da suka aikata sai irin abin da ya same su kuma ya same ku kam a halakana kaga kam wannan tana nuna yawa kam tana nuna yawa ta a nan matsayin kawo matsayin mafi'ulun bihi take na a halakna a mahallin nasaba kenan nawa ne muka hallakar masu yawa ai adadi mai yawa ne wanda ba su ilguwa mun hallakar da su min qablihim min qarn kahin su na alqarn shi kuma kalma alqarn abinda take nihi wato ana fassara shi da fassara biyu alqarn ana fassara shi da cewa al'umam al'ummomi sannan ana fassara alƙarn da cewa ma'ana muddatun min zaman kenan wani ɗan lokaci ana ce mai alƙarn wanda cikin abin da ya shahara cikin maganganun malamai shine ƙarni guda shine shekara ɗari don haka kenan Allah ya ce mun hallakar da mutane masu yawa wanda suka rayu ƙarni bayan ƙarni ƙarni bayan ƙarni masu tarin yawa kenan cikin wannan aya idan muka lura akwai ababe guda uku abu na farko Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin cewa ya hallakar da kafirai waɗanda suka gabata masu tarin yawa dalilin hallakar da su duk da ba a faɗe shi nan ba a wasu wajaje Allah ya bayyana dalilin shine kafirci da ƙaryata manzannin Allah to sannan cikin ayan nan sai Allah ta'ala ya tabbatar da cewa lokacin da azaba ta zo makafiran sun ɗora kururuwa suna neman agaji abu na uku shine Allah ya ce sai dai lokacin da suka yi nemi wannan agaji ba lokacin da ya dace bane ba lokacin da ya dace bane su neme shi to kaga abu na farko shine cewa Allah ya hallakar da kafirai masu tarin yawa wannan kamar ayoyi masu yawa Allah ya faɗi haka a cikin suratul Isra'il Allah ta'ala ya ce wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuhin nawa ne muka hallakar na alƙarnoni masu yawa bayan annabi nuhu a cikin suratul furqan Allah ta'ala ya ce wa adan wa samuda wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika kathira da adawa da samudawa wa ashabar rasi da ma'abutan rijiya wa qurunan baina zalika kathira da alƙarnoni waɗanda suke tsakanin haka masu tarin yawa wa kullum darabna lahul amsal wa kullum tabbarna tatbira kowanne mun buga musallai wato a gare su kowanne Allah ta'ala ya ce mun darkake su darkakewa haka Allah ta'ala wato ya faɗi a cikin suratu talaq ya ce wa ka'ayyin min ƙaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa azabnaha azaban nukra fazaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra nawa ne na daga alƙaryoyi a tata al'amuran rabbiha wanda suka saba wa umarnin Ubangijinsu. Fahasabna ha sai muka yi masu hisabi, hisaban shadida, hisabi wanda yake mai tsanani, wa azabna ha azaban nukura, Allah ta'ala ya ce kuma muka azabtar da su azaba ta kyama, fa zaƙat wa ba la'amriha suka ɗanɗani sakamakon al'amarinsu, wa kana aƙibatu amriha khusra kuma ya zamo ƙarshen al'amarinsu shine asara da taɓewa. Haka Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul anbiya ya ce wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun Allah ta'ala ya ce nawa ne muka hallakar wato nawa ne kam qasamna min qaryatin alqarya nawa ne muka karya kashin bayanta muka hallakar da ita sai Allah ya ce kanat zalima wadda ta kasance azzalima da kafircin da take yi wa Allah kanat zalima ta kasance azzalima da ƙaryata manzannin Allah ta'ala da take yi haka ma a cikin suratul a'raf Allah ta'ala wato ya tabbatar da haka yace ya hallakar da alƙarnoni masu yawa faja'ahum ba'suna bayatan aw hum qa'ilun sai azaban mu ta zo masu cikin dare lokacin da suke kwana aw hum qa'iluna koko lokacin da suke kailula suna kwanan rana sai Allah yace kama kana da'awahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin wannan yana nuna ma wa'annan mutanen waɗanda Allah ya hallaka al'ummomin da suka gabata. Lokacin da azabar Allah take zo masu suna ihu suna neman agaji, to wannan ihun suna yin shi ne wato da nau'i biyu. Akwai lokacin da suna ihu na neman agaji tare da cewa suna maimaita cewa lalle mu azzalumai lalle mun kasance azzalumai. Ma'ana suna tabbatarwa da kansu cewa hukuncin da Allah ya masu hukunci ne wanda ba na zalunci ba. saboda su ne suka zalimci kawunansu sun cancanci Allah ya masu wannan hukunci shi ne abinda Allah ya faɗi a nan cikin suratul anbiya kuma ya faɗi a can cikin suratu al'araf to sannan kala na biyu shi ne suna ɗaga murya suna ihu na cewa sun tuba sun yi imani da Allah shi kuma Allah ya faɗe shi a can ƙarshe-ƙarshen suratu ghafir a inda Allah ta'ala ya ce falamma ja'ahum ba'suna a lokacin da azabar mu ta zo masu ƙalu sai suka ce amanna billahi wahdahu mun yi imani da Allah shi ɗaya wa kafarna bima kunna bihi mushriki mun kafirce mu abinda muka kasance muna yin shirka da shi ana abinda muke hada Allah da shi duka mun kafirce mashi yanzu mun yi imani da Allah shi kadai yaushe suka faɗa haka lokacin da suka ga azaba shi yasa Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin su bai kasance ba yana amfanar su lokacin da suka ga azabar to kenan wannan mas'ala na ƙarshe na cewa lokacin da aka ga azaba ƙuru-ƙuru ga ta tazo to lokacin imani ba ya amfani amma in kahin zuwan azaba ne kamin mutum ya ga azaba ta zo iri-iri to kowane lokaci Allah ta'ala yana shirye da ya karɓi tuban duk wanda ya tuba amma nan da Allah ta'ala ya ce fana dawwala ta hina manas kaga ya dace da cewa falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana kenan imanin su bai amfane su ba lokacin da suka ga azabar to nan ma Allah ta'ala yana faɗa wa kafiran makka cewa ya halakar da alƙaryoyi masu yawa kamar da ya faɗi ya ce fakam ahlakna min qaryatin kanat zalima nawa ne muka halakar na alƙaryoyi wanda suka kasance azzalimai to a wato ire-iren waɗannan ayoyin cikin alƙur'ani suna da yawa wanda Allah ta'ala yake tabbatar da cewa ya halakar da kafirai masu yawa kuma sun ɗora neman agaji da suka ga azaba sai dai abinda turawa suke cewa c'est trop tard les médecins après la mort don haka lokaci ya riga ya kure masu na'am sai Allah ta'ala ya ce fanadaw wala tahina manas wannan kalmar ta wala tahina manas wala ta la wannan annabi ya ce wanda aka sani a larabci sai dai an ƙara mata ta wannan ta dama ana ƙara ta cikin wasu haruffa kamar yadda ake ƙara ta cikin summa sai a ce summata ko a ƙara ta cikin rubba sai a ce rubbata to haka nan ma aka ƙara ta cikin la aka ce lata don haka fanadau wala tahina manas kalmar manas abinda take nihi tana nihin kenan wurin gudu wurin tsira malaba yasa aka fasara ta da manas almalja'u manas almau'ilu manas almafarru manas alwazaru wanda duka qur'ani ya ambace su kallala wazar kamar da Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul qiyama Allah ya faɗi a cikin suratul kahfi yace wato falan yajidu min dunihi mau'ila kaga mau'ila shine manasukin nan Allah ta'ala wato ya faɗi almafarru a cikin wata aya to haka kenan duk ire-iren waɗannan kalmomin ita ma kalmar manasu haka nan ne take ne idan ka fassara cewa suka nemi agaji lokacin da ba lokacin neman agaji ba yayi suka nemi agaji lokacin da ba lokacin gudu ba ko suka nemi su gudu lokacin da ba lokacin gudu ba ko suka nemi malaba lokacin da ba lokaci ba ne na neman malaba ba shine manasu wannan yake ne domin a larabci aka ce wato al'annausu to ana nihin at-taqaddum aka ce albausu ana nihin at-ta'akhur to sannan kuma ana amfani da shi da ma'anar wato nasa ma'ana ya gudu yana neman malaba akan wani abu da ya same shi to shine Allah ta'ala ya ce fanadaw wala tahina manas sai Allah ta'ala ya ce wa ajibu kuma suka yi mamaki an ja'ahum munzirun minhum dan mai gargadi ya zo masu daga cikin su to wannan kalmar ita cewa wa ajibu suka yi mamaki su wane ne suka yi mamaki su kafiran makka wanda ake magana akan su ko suka yi mamaki ni ke sa a yi mamaki abin da ke sa mamaki shine idan mutum ya rasa dalilin faruwar abu in mutum ya rasa dalilin faruwar abu ya buya gare shi me yasa abu kaza ya faru baka sani ba sai ka yi mamaki to shi yasa Allah ta'ala ya ce suka yi mamaki an ja a munzirun minhum dan mai gargadi ya zo masu daga cikinsu waye mai gargadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da daga cikinsu ma'ana dan adam ne mutum ne allah ya turo kuma balarabe dan uwansu irinsu suka gane shi yana rayuwa irin tasu yana cin abinci irin yadda suke ci yana shan abin sha irin yadda suke sha yana tahiya kasuwannai yana dukkanin abin da yake samun dan adam shi ma yana samun shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ana zahi yana jin zahi in ana sanyi yana jin sanyi in ana rana yana neman inuwa manzo Allah sallallahu yana rashin lahiya dukkanin abubuwan da suke samun dan adam suna samun sai suka ce sai suka yi mamaki ya za a yi a ce Allah ya turo manzo daga wajen Allah kuma a ce mutum ne suka ce wallahi wannan abun mamaki ne bai kamata ba to me ya kamata ya kasance ya kuka farai suka ce abin da ya kamata shine a ce mala'ika ne aka tura lokacin za mu gane cewa da gaske ne daga wajen Allah ya so a ce mala'ika ne aka aiko mamu domin ya isar da sako suka ce kaga in mala'ika ne wannan kai tsaye ɗabi'an shi ba irin namu ba ne baya cin abinci baya shan abin sha baya duka irin harakokinmu to su a wajensu in aka aiko mala'ika wannan shaida ce ta tabbas cewa wannan ɗan aike ne daga wajen Allah amma in aka aiko mutum to wannan abin mamaki ne wannan mamakin da Allah ya faɗi na kafirai ya faɗe shi a farkon suratu qaf Allah ya ce qaf wal qur'anil majid sai ya ce mi bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum Allah ya ce kafirai sun yi mamaki don mai gargadi ya zo musu daga cikinsu. Faƙalar kafiruna haza, shai'un ajib, kafirai suka ce wannan abin mamaki ne. Wannan mamakin Allah ya faɗe shi a farkon suratu Yunus. Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim sai Allah ya ce akana lin-nasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum shin yanzu ya kasance mamaki ga mutane domin mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu wannan abin mamaki ne ga mutane wannan mamakin Allah ta'ala ya ambata shi cewa mutanen annabi Nuhu sun yi irin wannan mamakin su ma a cikin suratul araf Allah ta'ala ya ce annabi Nuhu ya ce musu awa ajibtum an ja'akum zikirun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walittattaqu wa la'allakum turhamun shin kun yi mamaki ne dan gargadi ya zo muku daga ubangijinku a hannun wani mutum daga cikinku domin ya ja kunnuwanku domin ku ji tsoron Allah ku samu rahamar Allah Allah ya faɗi cewa wato haka mutanen wannan adawa su ma sun yi irin wannan mamaki ko wa ajibu awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa dhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di nuh da sauran ayoyi wanda alkur'ani ya tabbatar da cewa kafirai sun yi mamaki to me mamakin saboda mutum ne ko shine abin mamaki suka ce inda ba mutum bane wani mala'ika ne da babu wani abin mamaki to wannan cikin alkur'ani Allah ya yi ta kawo inda kafirai suke musu suna kyamar a ce mutum aka aiko shi Allah da ya tashi turo annabin ƙarshe zaɓaɓɓen shi mutum ya turo ko ba mutum bane mutum ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne ko ba mutum bane mutum ne wannan shi ne ma abin da aya take tattauna a kan shi kafirai sun yi mamaki don mi allah zai turo mutum amma suka yi ta azama allah ke siyan wajaje da dama suna menene yasa za a turo musu mutum allah ta'ala ya faɗi a cikin suratu al'an'am ya ce wato kafirai sun ce laula unzila ilaihi malak me yasa ba a saukar da mala'ika ba sai Allah ta'ala ya ba su amsa yace walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walla labasna alaihim ma yalbisun ai ko da mun turo shi mala'ika to mala'ikan sai mun mai da farmukin shi irin ta mutum saboda ya dace da ku aka turo mala'ika za a ku fahimci juna ya ne za a yi a fahimci juna ko mala'ika inda zai fito da kamancece ne yashi yadda Allah ya halice shi ba lalle ba ne a ce wa'azin zai yi kuma sannan shi Allah yana son in annabawa suka zo suka yi wa'azi ya zama mutum ya karɓa saboda ya gamsu ya yarda ba wai tilasta shi ba ne a kai amma mala'ika ne zai ma wa'azi ka karɓa yanzu da mala'ika ne ya sabko mala'ika sai ya haƙuri kawai ta ce ma ka bi Allah kana shigantaka ana ce ma ka bi Allah ka zo ka yi imani kai kuma kana bauɗewa kana kiyawa kana sabon Allah kuma mala'ika ta kallon ka haka nan ai kwaɗi kaza don haka yana cikin hikimar Allah da ya turo mutum shi yasa Allah ya yi ta ba kafirai amsoshi da dama su kuma sun yi ta tsananta tambayoyi da yawa a cikin suratul isra'il Allah ta'ala ya ce wato kafirai sun ce wa ma mana an nasa an yi umini babu abin da ya hana mutane su yi imani idi ja a humul huda lokacin da shirya ta zo masu illa an kalu kawai abin da ya hana su imani shine sun tsaya suna cewa a ba'ata Allahu basharar rasula yanzu Allah zai turo manzo mutum wannan ke zuwan kin ita ce ta daure makafirai shine kuma abin da ya hana su imani wai yanzu Allah ya ce ya turo dan aiken shi kuma dan aiken nan na Allah kuma mutum abatallahu basharar rasula sai Allah ya ba su amsa sai ce mi qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula inda mutane inda mala'iku ne ke rayuwa bisa ban kasa Allah ya ce da shi ma dan aiken sai mu aiko mala'ika amma mutane ne ke rayuwa bisa ban ƙasa kenan yana cikin hikima a turo masa mutum kwatankwacin su a cikin suratul mu'minuna Allah ta'ala yace wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa kazzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayati dunya ma hadha illa basharun mithluk يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون kafirai sun ce wato ai wannan ba kowa bane mutum ne irin ku yana cin abinci irin yanda kuke ci yana shan abin sha irin yanda kuke sha sai suka ma junansu wasiya cewa kawai a bauɗe a ƙiya a ƙi imani amma suke ce ma junansu walla in ata'atum basharan mithlakum wallahi in kuka ma mutum irin ku da'a mutum ba abin da yake ku yana da hanci kuna da hanci yana da baki kuna da baki yana da kawahuwa kuna da kawahuwa ya ci abinci ku ci abinci ya yi kwana ku yi kwana duk abin da kuke yana yi kuma ya zo ce muku daga wajen Allah yake Allah ya aiko shi suka ce an kuka ma mutum irin ku da'a innakum idan la khasirun ai kawai kun zama ya asara kun tauka asara in dai kuka mutum da'a irin ku amma suka yi izgili ga wa'azin shi a ya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman kum annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun to haka Allah a cikin wannan sure suratul mu'minun wajaje da dama Allah ya maimaita cewa kafirai sun yi ta musan a ce annabawan da aka aiko masu mutane a da Allah ya turo annabi Nuhu cewa suka yi wannan ba kowa bane illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum mutum ne irin ku kawai so ne yake samu daukaka akan ku shi ya samu matsayi ku ku tsaya ku zama kaskantattu yazo ya ce shi annabi ne bayan gaban ku aka haife shi kun ga lokacin da ya rayu kun ga tasowan shi yazo ya ce shi annabi ne dukkan ku sai ku tsaya karkashin shi yana dan haka yuridu an yatafaddala alaykum walau sha Allahu la anzala malaikatan a inda Allah ya ga damar mu yi imani da sai tu saukar da mala'iku dan haka suka ce kawai ba gaskiya bane a can gaba in ka ci gaba da karatu cikin suratul mulk sai ka tarda inda kuma kafirai suka ƙaryatar da annabi Musa da annabi Harun me yasa suka ce suka yi wato anu umimil basharain mislina wa qaumuhuma lana abidu yanzu mutane biyu kwatankwacin mu za mu imani saboda su kuma alhali mutanen nasu ma waɗanda suke cewa cikin kabila su suka hoto su bayin mu ne bauta mu suke kalkashin mu suke kuma mu mu zo mu bi su ayan muka bi su kamar sun zama su suke sama gare mu to in zaka karanta alqur'ani zaka ga a tarihin kafirai tun nada fil azal babban dalilin da yake hana kafirai bin annabawa shine kallon annabawan matsayin mutane kuma ganin cewa bai kamata ba Allah ya turo annabi mutum wannan shine daga cikin alkur'ani ya maimaita wannan kamar na ce da yawa ne wajajen da ya maimaita da za a yi tarata to tsatarin za ka ji suna da yawa kadiba har samu da wannan jibga-jibgan nan da Allah ya halitta su ma sai da suka faɗi irin wannan magana ko da Allah yake kazzabat samud bin nuzur sai yace min faqalu abasharun minna wahidan nattabi'uhu cha suka yi abasharun minna wahidan yanzu wani mutum guda ɗaya ƙwara ɗaya a cikin mu nattabi'uhu shine za mu tsaya dukkan mu bi inna idan lafi dalalin wasu'ur in mun haka ai muna cikin bata kawai da rudu Allah ta'ala ya ba su amsa ko bai ba su amsa ba ƙarshe sai suka ce ai mutum ne don haka kazzabun ashir ne gum sai Allah ya ce alamu na gadan manil kazzabun ashir gobe za su gane wane ne makaryaci wane ne mutumin banza tunda sun ce kawai makaryaci ne mutumin banza sai Allah ta'ala ya ce gobe za su gane ba gobe talata ba ke ne ko gobe alkiyama Allah ya ce za su gane waye makaryacin waye mutumin banza Allah ta'ala ya ce za su fahimci haka don haka wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da suka hana kafirai imani da musulunta an ja a hummun zirun minu don mai gargaɗi ya zo musu daga cikinsu to tunda wannan shi yasa suka yi mamaki kuma dama na ce daga cikin abubuwan da suke sanya mamaki akwai mi akwai rishin sanin dalilin faruwar abu shi yasa laraba suke cewa idza urifa sabab baqal al'ajab idan aka san dalili to shikenan al'ajabi sai ya gushi ai kana al'ajabi ne dama in ka rasa dalilin faruwar abu ko to sai Allah ya ta kawo masu dalilan da suka sa ya turo annabawa mutane bai turo mala'iku ba, bai turo aljannu ba, bai turo dabbobi ba, bai turo wasu halittu ba daga cikin halittun shi. Kawai ya turo mutane, Allah ta'ala wato cikin amsar da ya ce annabi ya basu sai ya ce ƙulma kun tubi da aminar rusu. Ka ce ni ba ni ba ne farkon manzanni. Ai an yi manzanni iri-iri kahin ni ko? Amma akwai manzan da ya zo da sifa ta mala'ika. Kenan ku ƙuraishawa bai dace da ku ba a ce kuna mamaki don me Allah ya turo mutum saboda kun san tarihi an yi annabawa wanda ko da a ce ku ba ku da karatu to kun dai ji labari an cayin annabawa shin waɗancan da aka yi duka ba mutane ba to ni ma ma kuntu bid'an min rusul ba ni bane farkon manzanni balle a ce na zo da wani sabon abu ko wani sabon salo ko duk irin abin da manzannin da suka wuce suka zo da shi shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin shi ne ya zo da shi daga cikin amsar da Allah ta'ala ya ba su kamar cikin suratul furqan wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq kaka ce me yasa wannan manzo da aka aiko a ce wai dan aikin Allah ne amma yana cin abinci yana tahiya kasuwa laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira me yasa ba a aiko mala'ika ba tare da shi ya dora gargadi yana tahiya in yace eh Allah ya ce kaza mala'ika ce gaskiya ne yana ya zama tare da shi suke gargadi in ka ci gaba da karatu sai ka tarda inda Allah ta'ala ya ba su amsa go yace wa ma arsalna qablaka minal mursalina mu da masu Allah tunda ake ba mu taba aiko wasu annabawa ba gabaninka illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wanda duk muka aiko suna cin abinci suna zuwa kasuwanni ba a taba aikowa ba balle a ce a an yi wani abu wanda ya saba ma da a cikin suratul anbiya sai Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'ama wa ma kanu khalidin Allah ta'ala ya ce ba mu taba aikowa ba gabaninka ba mu taba aiko ba sai wato illa rijalan sai mazaje kullum mazaje ne cikin mutane muke aikowa kuma nuhi ilaihim mu dora yi musu wahayi fasalu ahla zikri ku tambayi wato waɗanda suke da ilimi yahudawa ku tambaye su a littafin da suka karanta in kuntum la ta'lamuna idan ku larabawa kun kasance jahilai ba ku da ilimi sai Allah ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am kuma annabawan nan ba mu sanya su ba suka zamo gangar jiki kawai wadda ba ta cin abinci wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin haka a cikin suratul nahl Allah ta'ala yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim kamar yadda ya maimaita kwatankwacin haka cikin suratul yusuf ko haka Allah ta'ala wato ya faɗi a cikin suratul nahl yace wa laqad arsalna min qablika rusulan wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya gabanin ka mun aiko da manzanni waɗannan manzannin mun sa suna da mata suna da iya ba wai wasu halittu ba ne daban wanda ba su da ɗabi'u irin na ‘yan adam a'a su ma suna da mata suna auren mata sannan kuma suna da zuri'a to haka a cikin ayoyi daban-daban na alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ba su amsa dalilin da ya sa ya aiko mutane manzanni shine domin su dace da su mutane kuma domin su iya fahimtar juna a cikin suratu Ibrahim Allah ta'ala ya ce a cikin suratul ibrahim ma zaka ga inda gaba ɗaya annabawan Allah ne aka tuhumce su me yasa kuka zama mutum in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya abudu aba'una ko a ce ai ku annaba kai mutane ne kwatan kwacin mu abinda dai kuke nihin ku zo kuma mu dubara ku hana mu bin gadin gadin na iyaye galgajiyan mu abinda muka tarda kakanni da iyaye na yi ku kange muku hana muku ce ba kyau dan haka mu muna shakku ba mu imani da ku ba can gaba sai Allah ya ba su amsa me yasa ya turo mutane ko qalat rusuluhum sai manzannin su suka ce innahnu illa basharun mithlukum lalle mu ba kowa bane mutane ne kwatan kwacin ku walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi sai dai shi Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayin shi mutum sai Allah ya mai baiwa kana ganin mutum ne sai Allah ya mai baiwa to mutum ne sai Allah ya mai baiwa wadda bai maka ba ya bashi annabta ya sabkar mai da wahayi ya aiko mai da littahi kawai sai ka bijire ka ce baka yarda ba ka ce ai gabanka aka heci duka yaushe ne ya taso to wannan wato irin kangarewa ce ta fir'auna go fir'auna ma da annabi Musa ya zo mashi ya ce Allah ya aiko shi ni fir'auna ya ce dariya ya ce ba Musa bane haka ya ce gobe ba musa ba ne alamnu rabbika fina walidan wala bitta fina min umrika sinin yaushe aka heka duka duka nan gabanmu ka taso da 'yan shekarunka mu muka rene ka cikin gidan nan aka shayar da kai aka maka komi yanzu haka ka kalli tsabar idan muka ce kai dan aikin Allah ne Musa eh amma ya ɗora kalubalanta shi da cewa mi wai yana da wani laihi da yayi an wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin kuma ka aikata aika aikar da kaina ka gudu kana cikin ma masu bujire mani wanda suka bujire ma kyautatawa da nayi musu don haka wato irin wannan ɗabi'ai ta kafirai ba ya dacewa a ce wani musulmi ya ɗauki kwatankwacinta don haka Allah ta'ala ya ce wa ajibu an ja a hummun zirin minungo sun yi gargaɗi saboda mai gargaɗi daga cikinsu ya zo musu sai Allah ya ce wa ƙalal kafiruna kuma sai kafirai suka ce haza sahirun wato wannan ɗan sihiri ne waye ɗan sihirin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama suke ne, wanda ya hi kowa ƙyama sihiri, ya hi kowa nisa da sihiri sai suka ce aike shi. To wannan yana nuna maka cewa wato aiki irin na annabawa akwai ƙayoyi bisa hanya, akwai ƙarangiya, akwai bala'o'i daban-daban. Jiho annabi ya hi kowa gaskiya amma aka kalle shi aka ce mai makareci. Ya hi kowa gaskiya a duniyar nan. amma saboda ya zo da saƙo daga Allah ya suka ce shi makaryaci ne annabi ya yi kowa taka tsantsan game da gudun a yi ma Allah shirka amma gaba ɗaya shi an ce masu hirshi ne wasu ma suka ce boka ne wo akwai ayar da ta ce sun ce mai boka ga dimi wa boka aikin boka wato musulunci ya yi gabas bokanci ya yi yamma ba su haɗuwa amma aka ce shi annabin ma kawai boka ne abin da duk abubuwan da ya fi kyama kuma ya fi kowa tsarkaka daga gare su shi aka liƙa mai aka ce buka ne aka ce mawaki ne aka ce ɗan sihiri ne aka ce mai ƙyarƙyaran ƙarya ne aka ce a satirul awwali na tatsiniya ce irin ta mutanen harko da sauran maganganu daban-daban don haka Allah ta'ala ya ce wa qalal kafiruna kafirai suka ce haza sahirun kai wannan ɗan sihiri to miye dalilin da yasa suka ce mai ɗan sihiri domin su larabawa sun san ɗan sihiri shi ne yake zuwa da wani shiddabaru na maganganu in yi wasu maganganu ya maganganu kawai sai ya buga ma kai shi ganna baka san lokacin da zaka zai sa kai abu ba to a da a tarihi shi aka ce mutum boka ne ko dan sihiri na farko dai Allah ba shi baki sai ka ji cewa yana da baki wanda kalallame ka kadai in yayi sai ka yi waci da kudin ka ka tashi ka magana wurin ba idan mutum ya je wajen boka ba wasu bokayen har yanzu suna da irin wannan salon na iya magana to akwai ma bokan da babu wani aljannu kawai kwarewa ne ya iya bakin shi ne in ka zo kawai zai ce maka a da ya kalle ka ta dama hankali ka rikice dai da farko shine abin da zai fara maka dama da ka shigo wajen shi sai ya fara rikitar da kai duk wani lissafin ka da tunaninka gaba ɗaya ya bashi kawai ka ji yana ihu yana gaggaba dariya shi kadai da katon karo sai ci gagagagai tsayana ta ga mutum da darashe shi da girman shi boka na ba shi order tana bokan wata wani kazami ne koma baya ya ce mai tsayana sai ya kanka mai ya tsaya ce to nan gabanka da ka taka kafa ka sai bisa kan aljani aljani ne hiriru ko ya zai wani suna can wurin ko aljani ba halulu ya ce don haka da ka taka kafan ka sai bisa kan shi don haka ɗan kewaye haka ka taho in ka kewayo ya ɗora gaggabar dariya nan dariyar da yake ya maka shigantaka ta ciki sai ya sa ka kewayo in ka kewayo duka ya gama rikita ka ya tsorata ka kamin ka iso inda yake don zama dole ka saurayar wahaye shi ba haka sai ya maka umarnin da ya ga dama ya sa ka akwai bokan da wallahi baya aiki da aljannu kawai bakin shi ne ka gaya mai matsalolinka sai ya karkaro itacen da ya ga dama da duk ba wanda ya ga dama ya halhaɗa ma a dake ya ce wannan ka je ka yi kaza ka yi kaza ka yi za abin da yake nihi tun da kai sakarai ne ko je ka yi yanzu idan ka je ka yi sai ka dawo ka ce wallahi matsalan nan dai har yanzu bata to sai tambaye ka ya kai shi fa ba kuskure sai dai kai kai yanzu in sai da yasa ka sha wahala ka yanka sa da rakumi da rago da waye da waye kaga ai an an ji jiki ko to bayan an yaka sai ya kai ce a da naje maganin kawai barbaɗa shi na yi wallahi in yare na ma hankali sai tambaye ka wani abu wanda da da farko bai gaya ma shi ba sai ce yau da za ka barbaɗa wani waje ka kalla za da warko bai ce maka kalli wuri kaza in ka ce gabas ya ce nan ka bata duk ma inda ka ci nan za a kama kai ce ai da zan barbada shi sai da na kalli gabas ce ai ya kaji inda lamarin ya baci ai ba gabas ake kallo ba shi sai an kalli kudu ne ake barbada shi yanzu gaba ɗaya asarar kuɗinka da kai sai takaice ma idan akan mi akan rashin kallon kudu sai ka ce to yanzu me mahita kenan sai ce sai an sake yanzu cikin bi'a ya guda ko dai ka yarda a sake an kashe ɗaruruwan kuɗi tunda kai kana son bukatar in ka yarda aka sake riba ce gare shi ko kuma ka ce a sai dai na ƙara dawowa ka tafi shi kenan ya ci bilis amma in ka ce ka yarda a sake wallahi in za a yi sau dubu zai kawo ma dalili dubu wanda zai sa ce kai kaɓata kuma da kada wayanka da hankalinka kuma ce ka koma kana zargin kanka ayyaya wallahi kaga inda na kalli kudin na fada shi ke wallahi ba kudu ba in duka bangon duniyar nan zaka kalla kuma kawai shiriri ta ce abin nan dai ba zai yi ba saboda haka Allah ta'ala wato ya tsarkake annabin shi game da irin waɗannan abubuwan a ce mai boka a ce mai ɗan sihiri a ce mai duka shi Allah shi yake shigan ma annabi faɗa saboda matsayin shi a wajen shi in ka karanta Qur'ani duk zaka ga inda Allah ya kore mai waɗannan abubuwan ai can karatun da ya gabata mun karanta ko kafirai sun ce shi ba annabin Allah bane qulil ladina kafaru lasta mursala wuri nawa kasan cikin alqur'ani Allah ya sabkar da ayoyi da zahi zahi yana tabbatar da cewa ƙarya ce suke kai annabi sai da Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim sai ce innaka laminal mursali sun ce lasta mursala ya ce innaka laminal mursali to haka mana in sun ce boka ne sai Allah ya ce a ba boka bane wala huwa bi qawli kahin sha'iri ne wala bi qawli sha'ir da sauran wato wajaji dan haka anan Allah ta'ala ya ce wa qala al kafiruna hadha sahirun kafirai suka ce wannan mai sihiri ne kazzab kuma makaryaci wasu malamai suka ce abin da yasa suka ce mai mai sihiri saboda su a wajen su wai ya zo ne ya rarrabe tsakanin uwa da ɗanta ya rarrabe tsakanin aboki da aboki ma'ana wannan wa'azin da ya dole ji wai wa'azi ne mai tada hankali mai kawo rudani don haka yana rarrabe tsakanin al'umma yana sa a raba uwa da ɗanta a raba uba da ɗanshi yana sa a raba saboda in ɗa ya fahimci gaskiya wadda manzon Allah ya zo da ita uba bai fahimta ba sun zauna tare a ga uban ɗan zai tafiya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa sai suka ce mai ai wannan aikin nashi irin aiki yan sihiri ne saboda su yan sihiri su ne suke rarrabe tsakankanin al'umma su raba tsakanin aboki da aboki su raba tsakanin ɗa da mahaihi su raba wato sihiri yana irin wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce kafirai sun ce mai haza sahirun wannan dan sihiri ne kazzab wato kazzab wannan siga mubalaga ne kamar ka ce shirgegen makareci haka ce kazzab a larabci ya sha bamban da a ce kazib ko aka ce kazib shine makareci ya wannan kazib ne mai ƙarya ne amma aka ce kazzab shine wanda dama sifar shi aikin ne nashi aikin shine shirga ƙarya dama kenan ɗabi'a shi ce halin shi ne haka haka da Allah halice shi haka yake kawai shi wani irin makaryaci ne mai yawan ƙarya haka suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yafi kowa gaskiya a duniya na'am أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة
Allah ta'ala ya ce, A ja'alal alihata ilahan wahida, shin zai mai da alloli gaba ɗaya su zama Allah guda, inna haza la shay'un ujab, lalle wannan abun mamaki ne. Wan talaqal mala'u minhum, sai wasu manya-manyan mutane daga cikinsu suka tashi suka tahi, annamishu suka ce ku tashi kawai ku tahi, wasu biru ala alihatikum ku dage akan bautar gumakanku. Inna haza la shay'un yurad, lalle wannan wani abu ne ake nihi ma sami'ina bi hadha fil millati al akhirah ba mu taba jin wannan ba a cikin addini na ƙarshe in hadha illa ikhtilaf kawai wannan ba komai bane sai kirkiran ƙarya Allah ta'ala ya ce aja'alal alihata ilahan wahida ana kafirai suna mamaki shin yanzu zai mai da alloli gaba ɗaya Allah guda wannan tun farkon fasara suratu sada mun ga dalilin sabkar wannan ayi wanda wato Abu Talib ne aka kawo karar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen shi mutanen Makka suka kawo koken shi cewa ya dame su Abu Talib ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace menene kake so da mutananka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kalma guda ɗaya ce nake so gare su lokacin aka ce wasu manyan kafirai ma har sun zaburo sun ce kalma guda ɗaya ƙwara ɗaya kalal ka ce mu za mu ma baka goma irin ta faɗa ta mushi ya ce so ne nake kawai ku ce la ilaha illallah sai suka fara mamaki suna babbaɓa hannuwa abin mamaki a ja'al al'ali hata ilahan wahida don wani kafiri shi da ya ji an ce kalma ɗaya ce tal nake so gare su in sun faɗi shi kenan da ita kuma Allah ta'ala zai ba su ɗaukakar duniya da lahira suka nemi a faɗi kalme wani ya cika bakin cewa ai irin ta ma goma ma za mu baka inda ya kalma ɗaya ce ai ba mu tsaya rikici da kai ko da manzo Allah ya faɗa musu cewa so ne nake ku ɗora cewa la ilaha illallah to su kafirin maka yanzu kana nan larabcin ne kawai ke da wahala cewa la ilaha illallah ko ko me ya hana su faɗi abin da ya hana su faɗi saboda sun san me ta ƙumsa me ma'ananta to wannan shine abin da wasu mu musulmi suka kasa ganawa cewa ita kalmar shahada in ka faɗe ta to ya kamata a ce duk abin da ta ƙumsa kana aikata shi kana tattare da shi ba wai ka faɗe ta bane kaɗai ake nema inda faɗin ta ne kaɗai tsakani da Allah yanzu ba larabe kawai sai kasa cewa la ilaha illa kai da ke bagwani ma ka faɗi balle shi kuma ka je ka bincike kafirai kafiri da dama zai ce maka ka ce mai ce la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah kuma ci gaba da kafircin shi kenan su larabawa ne yaran su ne sun san menene la ilaha illallah aka ce la ilaha duk duniya babu wani wanda ya cancanta a bauta mashi irin bautar da ake ma Allah babu shi ba ama annabawa irin bautar da ake ma Allah ba ama mala'iku ba ama itace ko kunkaye ko dabbobi babu abun bauta illallah sai Allah shi kaɗai. kenan da abin da ake ce ma bauta kowane irin kala ne to baya halatta kama annabi shi duk abin da ake ce ma bauta baya halatta kama wani ɗan adam shi duk girman shi duk matsayin shi wane ne wanda ya halatta kama ya bauta Allah shi kaɗai. sun san wannan shi ne ma'ananta don haka suka kasa faɗi shi yasa ko da ma ya ce masu kalmai guda ɗaya ita ce kawai ku ce la ilaha illallah su sai suka fassara ko ba fassara ba ce suka yi a ja'alal alihata ilahan wahida su sai suka fassara abin da yake ne shin yanzu yana nihin da allolinmu gaba ɗaya mu daina bauta musu dukkan mu taron mu bauta ma Allah guda Allah guda ɗaya suka ce a wannan abu ne wanda ba ya yiwa halittu muna da yawa amma da yawan mu gaba ɗaya mu taru ga Allah guda ɗaya wa qala al Allah ta'ala yace inna hadha la shay'un ujab lalle wannan wallahi abun mamaki ne kaga hada lamar kasam ko lalle wannan wallahi abun mamaki ne su babban abun mamaki ne wajen su a ce abauta ma Allah guda ɗaya sai Allah ta'ala wato ujab wannan kalmar ta ujab al'ajab da al'ujab akwai wani suna karanta ta ma ujab la shay'un ujab tare da tashdid kenan ujab ajab ko ajib ko kuma ujuba a larabci dukkanin su ma'anan su guda wanda suka kokarin bambancewa tsakankanin su sun faɗi wani ɗan bambanci wanda wato ba bambanci ba ne don haka dai a takaice ujab da ajibu duka ma'anan shi guda Allah ta'ala ya ce wan falakal mala'u minhum kuma sai wasu mutane suka tahi daga cikinsu almala'u kullum manyan mutane ko don almala'u ba gama garin mutane ba manya-manya cikin mutane su ake ce ma almala'u me yasa ake ce masu almala'u da larabci karma almala'u da larabci daga mala'a ne ya mala'u mala'a shine ya cika ko eh, mala'al ina a bilma ya cika kwano da ruwa to almala'u saboda cika ido da suke su waɗannan idan sun zo a wuri kawai sai su cika idan mutane to shi yasa sai aka kira su da almalau da manyan mutane su ake ce ma almalau to nan da Allah ya ce wan falaq almalau minhum sai manya manyan mutane daga cikin su suka tai to a tsari na Allah tunda aka kafa duniya kullum waɗanda suke kokowa da gaskiya manya-manyan mutane manyan mutane masu matsayi ko dai wanda Allah ya ba ɗaukaka ta mulki ko kuma wanda Allah ya ba ɗaukaka ta arziki ko kuma wanda Allah ya ba ɗaukaka wato ta wani abu akwai ma wanda Allah ya ba shi ɗaukaka ta ilimi mai ilimi ne shi amma ta ya ɗora kuri da ilimin shi ya ƙibin daidai ba su bane Allah ya faɗi ƙarshen suratu ghafir falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm lokacin da manzanninsu suka zo masu da hujjoji sai suka ɗora kuri da ilimin da Allah ya ba su wannan kuma su ne yahudawa ko da nasarawa domin lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu masu ilimi a duniya kamar yahuda da nasara su suka ɗora kuri da ilimin su to da haka shi mai ilimi sai ya ɗora maka kuri da ilimi shi fa ba a jan shi haka nan kawai sai ta kawo maki su iri iri wannan nihin kare ta kaza ko ya kore ka da haka Allah ta'ala wato yace wan falakal mala'u minhum sai manya-manyan mutane daga cikin suka tashi suka bar wurin suka ce masauran animishu kai ku tashi ku tahi wasu biru ala alihatikum ku dage ku haƙure akan bautar gumakanku ana a da suka ma junansu wasiya cewa gumakan nan fa sai fa mun tashi tsaye mun dagargaje in ba haka ba wallahi raba mu za a yi da bautar su ka karanta suratul furqan Allah ta'ala ya ce wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula idan kafare suka gane ka ba komi suke maida ka ba sai abin izgi suna nuna ka suna yanzu wannan shine Allah ya turo manzon wanga shine dan aiken na Allah wannan marayan na Abu Dalib shine Allah ya aiko sai Allah ta'ala ya ce suna cewa in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha saura kiris shine in kada saura kalan la yudilluna an alihatina wallahi da ya batar da mu akan bautar gumakan mu yayi yayi saura kirsu mu bishi zakin baki gare shi sai kashi magana tashi kamar daidai saura kadan da ya kai mu ya baro ya raba mu da bautar gumakan mu laula an sabarna alaiha in ba dan da muka tashi tsaye ba muka dage muka majunan mu wasiya cewa sai dai a kashe tsohuwa akan daudawata sai Allah ta'ala ce fa saufa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila da sannu za su sani lokacin da za su ga azaba za su gane wane ne yake bisa batacciyar hanya to haka nan ma Allah ta'ala ya ce manya-manyan mutane suka ce wasbiru ala alihatukum kawai ku daure akan bautar gumakanku inna hadha la shay'un yurad lalle wannan wallahi wani abu dai ne ake nihi ma'ana la shay'un yuradu bi ahli al-ard wani abu ne ake nihi da mutanen da suke bisa ban ƙasa in dai ka wannan Allah ne ya turo shi aka ce a daina bauta alloli to akwai mugun abin da ake son ya same mu kenan so ne ake yi mu daina bautar gumakan mu don ni'imomin da Allah ya mamu su kare mu tsiyaci mu talauci so ne ake mu rabu da allolin mu mu rabu da abin da muka saba wani mugun abu da wasu alloba ta yi ta biyo baya akwai abin da ake ni la shay'un yurad wasu malamai sun ce lashe'un yurad abinda su kafiran makka suke nihi wannan wani abu ne ake nihi abinda ake nihin nan shine mu dawo mu bi shi ru shi sai ya ɗaukaka mu kuma mu kaskanta za a ɗora ganin shi shine babba mu ne ƙasa alhali mu ne manya go don haka suka ce shine shay'un yurad wani abu dai ne kawai ake nihi suka ƙara da cewa ma sami'na bi hadha fil millati akhirah mu ba mu taba jin wannan ba a cikin addinin ƙarshe ba mu taba jin wannan labarin ba a cikin addini na ƙarshe wannan ne addini na ƙarshe sai malaman tafsiri suka ce shine addinin annabi isa haka qurtubi ya fassara haka mujahid ya fassara haka abdullahi ibn abbas ya fassara haka katada ya fassara haka muqatil ya fassara da sauran tabi'ai suka ce wato ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah suka ce al-millati al-akhirah huwa dinun nasrani dinu isa alaihi salam addini na ƙarshe shine addinin annabi isa suna nihin cikin addinin da annabi isa ya zo da shi wanda shine ƙarshen manzannin da allah ya aiko daga gare shi ba aiko wani manzo ba ko sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce su su cikin addinin na ƙarshe ba su taɓa jin wannan magana ba an ce abota saboda me saboda kiristocin da suke rike da addinin annabi isa suna bautar wani allah ko ba su bautar shi suna bauta ma wasu alloli shi yasa suka ce su ba su taba jin wannan ba a cikin addini na ƙarshe wasu malaman tafsiri suka ce abinda ake nihi da almillatul akhira addini na ƙarshe suka ce abinda ake nihi shine addinin ƙurayshawa ma'ana Yahudawa da Nasarawa su da ke da ilimi ba su taɓa gaya mamu ba cewa cikin addinin ƙarshe wanda Allah zai saukar wa annabin ƙarshe akwai cewa a bar bautar gumaka gaba ɗaya mu ba mu taɓa jin haka nan ba ma sami ina bi haza ba mu taɓa jin wannan zancen ba an ce zai kasance fil millatil akhira a cikin addinin ƙarshe in haza illa ikhtilaf kawai wannan ƙirƙiren ƙarya ne kaga nan ma sun jingina ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirkira ƙarya ko na'am أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب
akan waɗannan ayoyi za mu tashi karatu na gaba idan Allah ta'ala ya samu na cikin masu rai abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ya bamu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mu gyara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ghfir lana dhunubana ajma'in allahumma qul lana wa la takun alaina wansurna wa la tansur alaina wa a'inna wa la tu'in alaina wa mkur lana wa la tamkur alaina wansurna ala man bagha alaina واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من الرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من الرياء اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومالنا ومن الماء البارد في حالة الظمأ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والمغفرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم تقبل منا تلاوة القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الخطأ والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سرعة أو زاغ اللسان فاكتبه منا على التمام والكمال المحذب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا مولانا لا تؤاخذنا وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته أنت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم يا جابر كل كسير ويا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل حين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكر الأخيار وسلم تسليما كثيرا مزيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين